sunna ce da karfa ana kuma Allah ya ce wani ita ne sunnatu wato ita wato sunna ce wa ma'arufu ko a ce abin zanni ko kuma al'ada ce ko kuma a sanya ce da ke duba da aka ɗauka. Abin suna mamudu ne da kare, abin suna mamudu da wani suna da ɗan da أن يكون الرأي في الله سبحانه وتعالى يشهد عليه أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم يأتي إن أول ما نبدأ به يومنا هذا حقيقة يفرق أمنا مبارك في أولا إنهم أن نسلي أن نبدأ بسلكي ثم نرجع ثم نلاقه وننحرى سنسوك أبدا gaban da ba wani kuma ya yanka kawulu tun da ban karfi a sallah a dawo inda ma huwa lamu da ake yanka nama ne da zama wuli a da yi da ya gaba kawai ya yi ba da yawanci bai sauyin ne wato ba a wani abu ne a cikin wato ibadar layya ne wannan ba ibadar layya ba kama abubuwan da ya abubuwan da ya tashi abubuwan da ya kama abubuwan da ya yari ya abubuwan da ya yari ya tashi to wakar da ba alhaji wato hakika ya yanka wato abun da ya sa matsala wato ya yanka tun kafin a je a isar da ki ya tashi ce ce ya girga matsala cikin da cikin da yin ji da ta'adar wato ina da lokacin da na tabbata ina a wajen gidana matsala sun mutum ce baha da je ka yanka ta amma wannan sai a an a halin ba daga ba za ta isa wa kowa ba bayan wani ɗaya da kuma irin haka haika wato ya samu wato wannan cinna ba kai ka ɗaya ne amma ka izini shi ne da kan da ba wani kana muka da malam muka da goyon ya ce ya karbo wani halin da rani hannun da rani kuma ya karbo da bara halin da sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya ce man zama a ba'adar salati biyayyen kallaye bayan sallar gidi don manzu wanda ibada su tashi da talaya wa a samun sunnatar musulmi da ya dace da suna ta musulmi
عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صبح قبل الصلاة فإنما نبه لنفسه ومن صبح بعد الصلاة فقد كم نفسه وأصاب سنته جميلا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وعن أنس بن مالك يأتي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من ذبح وانت في يديك بل ليس قبل صلاتك من صلى إيدي كما أتباع صلى إيدي فإنما ذبح النفس فإذا يأتي قبل سلامة ومن ذبح وانت كوي يأتي بعد صلاة بعد صلى فقد تم نسوته وانت إبادة ستاتك هكذا يجب wa a saba sunnatar musulmi ya dace da sunna ta musulmi da ya su dai
باب حكمة الإمام الأخباري بين الناس والسلام معاذ بن جبال حدثنا بشار بن يحيى أن حدث الجهني بن آل الجهني قال أسمى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه الضحايا فقال حكمة جزعتهم وجلا رسول الله كانت جزعتهم قال أخبرتي لها
babu kismatul imam al-abahi babun wato raba wato liman ya raba abin layya bainan nasu tsakanin mutane حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال عقبة بن عامر الجهني yace قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه دهايا wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba wato layya tsakanin wato sahabbansa eh fasarat li uqbata jaza'atun sai wata tattirna ta kasance ga uqbatu fa qultu sai sai ya rasulullah ya manzo Allah sarat li jaza'atun wato abinda aka raba ni sai wato wata jaza'a ce wata tattirna ce ta kasance gare ni qala sai manzo Allah ce dhahi biha ka je kai layya da ita
باب الكهين للمسافر والنساء والسلام تغلو كثرة صيامها رمضان بن الكاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقال في سربة قبل أن تدخل مكة وهي تبكي قال ما لك قال حسي قالت نعم قال إن هذا أمر يشربه الله على بنات
babu al-uhudiyatu lil musafiri babu layya ga matafiyi wa nisa'i da mata حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عبد الرحمن بن القاسم ya karɓo daga babansa babansa daga nana Aisha radiyallahu anha Allah ya dade ita nana Aisha ta ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da khala alaiha ya shiga wajenta to hadat ita kuma ta yi al'ada bisa rifa a wani guri da ake kiransa sarifa kabla an tadhula makka tun gabanin ta shigo maka wahiya tabki sai manzo Allah ya same ta tana kuka faƙala sai manzo Allah ya ce da ta malaki me ke gare ki mana me yasa ki kuka a nafisti shin kina yin al'ada ne qalat sai ta ce eh qalat na'am sai ta ce eh qala sai manzo Allah ya ce inna hadha amrun hakika dai wannan lamari ne da katabahu Allah Allah da ya rubuta shi ala banata Adam zuwa ga mata ayan annabi Adam eh faqdi ma yaqdil hajju ki duk abin da alhaji zai yi gaira annaki gaira Allah ta dubi sai dai kawai ba za ki je ki dawa fi bibil baita a dakin Ka'aba to falan makun nabi minan yayin da muka je mina kuma utitu sai aka zo min bilahmi bakarin da naman saniya fa qultu sai nace ma haza meye wannan kalu sai aka ce a da ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya yanka abin layya ala azwajihi wato bisa matekunsa bil bakarin saniya ma'ana ya yanka saniya yau wato iyalansa layya باب ما يشتهى عن الله يوم الله والصلاة والسلام على رسول الله أن أيوب عن المسلمين عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر من قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر من كان جمع قبل الصلاة فليجد فقام رجل فقال يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى فيه الله وذكر جيرانه وإن جد أحدهم خير من شاتي لهب فرخص له بذلك فلا أدري بل ذكره صدر سواه أم لا ثم انتفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فضربهما وجاء الناس إلى ظلمة فتوثقوها أو قال فتوثقوها
babu ma yustaha babu abin da ake shawa min Allah min daga nama yawmin nahar ranar layya حدثنا صدقة أخبرنا ابن ألية عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك ابن سيرين أكبر daga Anas dan Malik Anas dan Malik kala yace kala Nabi sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yawmin nahar ranar layya yace man kana zabaha qabla salati duk wanda ya kasance ya yanka abin layyarsa kafin ai sallah falu'id ya je ya sake ba ta yi ba faƙamar rajulun sai wani mutum ya tashi faƙala sai ce ya rasulullah ya manzala inna haza yawmu hakika dai wannan dai yini ne yustahabi hilam da ake sha'awar nama a cikinsa wa zakara jiranahu kuma ya ambaci wato maƙotansa wato maƙotansa masu mabukata ne maƙotan nasa Eh, ba su da masu ba- ma'ana ba yadda za su yi suna bukata a basu ya ce wa'in jesus a ina da wata titirna wato khairun ta fi min sha ta yi lahamin da wato akuya biyu wato ta fi akuya biyu nama farar kasa lahu fi zalika sai manzo Allah ya rangwanta masa fi zalika a cikin wannan aije ya yi shi kenan fi zalika cikin wannan yace fala adri ban sani ba eh balagatul ruhsatu man siwahu wannan rangwamen da manzo Allah ya masa wannan rangwamen ya kai wannan sa ma ya samu wannan rangwamen amla ko kuma a shi kaɗai ne eh, wani bai samu ba to sun man kafa annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karkata ila kafsheni ya juya ya koma ila kafsheni zuwa wato raguna guda biyu fa zabaha kuma sai ya yanka su to wa qaman nasu sai kuma mutane duk suka tashi ila gune matin zuwa ga wata yar akuya eh, fa tawazza'uha sai duk suka rarraba ta au qala fa tajazza'uha sai suka yanyanka ta wannan khilafi ne na- na mai ruwaya
فقال قالوا أن رجل السلام عليكم وأصحاب السلام محمد وعن أبي بكر أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة قرون ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وقال الذي بين الجوال وشعبان أقيم شهر هذا إن الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس أحسن الحجة قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة ورسوله أعلم فقد أخبر لنا أنه ليس فيه بغير اسمه على ليس يوم النحر إلا بلاء قال فإن دماؤكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعرابكم عليكم حرام ثم مجرمكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وتتلقون ربكم فيسألكم أعمالكم ألا ألا ألا ألا ترجو بعدي ظلالا يضرب بعضكم ركاب بعض على يفرد الشام بالغالبة فلعل بعض من يفرده أن يكون أوهاله من بعد من سمعه وكان محمد إذا ذكره قال ترك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا خلف اللفظ ألا خلف اللفظ
babu man kala babu man kala al-arha yawman nahari حدثنا محمد بن سلام حدثنا عبد الوهاب حدثنا ايوب عن محمد عن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة رضي الله عنه ابن ابي بكرة يا كبو daga abi بكرة Allah ya dade shi shi kuma abi bakarata annabi ya kabo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna zamana hakika dai zamani kadista dara ya juya ka hay'atihi kamar wato hay'arsa kamar yadda yake yau makalaka Allah samawati wal arda wato ranar da Allah ya halicci sammai da ƙarsai as-sanatu shekara isna ashara shaharan wata goma sha biyu ce min ha arba'atun hurumun akwai wato watanni guda hudu masu alfarma salasun mutawaliyatu wato watanni uku masu jeru a jere suke masu bin juna zulqa'adati akwai zulqida wa zulhijja da zulhijja wal muharram da muharram kaga wayannan da a jere suke wa rajabu mudara da kuma rajab ɗin mudaru wannan shi kuma shi kaɗai ne daban allazi bai na jimada wa sha'aban wanda yake tsakanin jimadar akhira da sha'aban sai manzo Allah kuma yake tambayar sahabbai yake cewa ayyu shaharin haza wani wata ne wannan muke ciki shikenan shi abubakar rata da ya rawaito wannan wato hadisin sai yake cewa da manzo Allah ya wannan tambayar ya ce ayyu shaharin haza kulna sai muka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzansa su ne masana fasakata sai manzan Allah ya shiru ya ce hata zanen na haddai muka zaci annahu cewa manzan Allah dai sai yusan mihi zai ambace shi bigai da ismihi ba da sunansa ba ƙara sai manzan Allah ce alaisa zal hajjaji ba zulhijja ba ne kulna sai muka ce bala eh, haka ne zulhijja ne ƙala sai manzan Allah ya kuma cewa ayu baladin haza wani gari ne wannan muke ciki eh, kulla ya ce sai muka ce allahu wa rasulu alam allah da manzansa su ne suka sani fasakata sai manzala ya shiru hatta zanen na hadda sai da muka zaci annahu cewa shi manzala sai sammihi zai ambaci garin bigayar ismi ba da sunansa da muka sani ba kala sai manzala ya ce alaisal baldata ba wato garin nan da muka sani ba albaldata kaga ma'arifa ya samu ma'arifa ne albaldata ka gani wato ai sananne ne ba garin bane garin maka kenan eh ko kuma wato garin waye to duk maka ce da arafa ne eh kulla bala sai muka ce haka ne ya rasulullah kala sai ce fa ayi yawmin haza wani yini ne wato wannan eh wani yini ne wannan muke ciki eh sai suka kalu sai suka kala sai ce wato kalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu alamu yace kulla sai muka ce Allahu wa rasuluhu alamu Allah da manzansa su ne masana hatta zanen nan har dai muka zaci annahu cewa shi manzala sai ya mihi zai ambace shi bigayar ismi ba da sunansa ba ƙara sai ce a wato ƙara sai ce alaisa yawon nahari shin ba ranar layya ba ce ƙunna sai muka ce bala haka ne ya rasulala ƙala sai wato manzala ya ce fa inna dima'akum to ku sani sannu jinnanku wa amwalakum da dukiyoyinku ƙala muhammad malam muhammad ya ce wa a hasibu ina zatansa kala manzan allah ya ce wa a aradakum da mutuncinku dukkan wa'annan alaikum haramun haramun ne gare ku ma'ana wato dima'aku kawo wato haramun ne ka ci jinin dan wanka wato kowanne wato kowanne jininsa kowanne jini wato an ba da haƙƙi ba to haramun ne ka taɓa jinin wato duk jinin kowaye ma dukiya manzala ce bayan da dimakun amwalakum dukiyar kuma haramun ce a tsakaninku ba za ku ci dukiyar ku ba sai da gaskiya eh kakka je ka karbi dukiyar wani ka ci ba da gaskiya ba eh haka nan mutuncin ku kawai wani ya ci mutuncin wani shi ma haramun ne gare ku ka gani ka hurmati yawmikum hadha kamar alfarmar wannan yinin naku fi baladikum cikin garin ku haza wannan wato fi shaharikum a cikin watan ku haza wannan wasu talqauna rabbakum san za ku haɗu da ubangijinku fa yas'alukum zai tambaye ku an amalikum ga ayyukanku ala ku sani fala tarji'u ba'di dullalan kar ku zamo batattu bayana ya diribu ba'dukum riqaba ba'din shashin ku ya zama yana dukan wato wuyan shashi yana saran wato wuyan shashi ala liyubaligu shahidul ga'iba ala ku sani liyubaligu shahidu wanda ya halarci wannan abin da na faɗa to ya isa wa alga'iba wanda baya nan bala Allah wato ba da man yabluguhu la'alla wanda labarin zai riske shi ya kunu zai iya kasancewa a ashi ya fi kiyayewa min ba da man sami hau daga shashin wasu da suka ji shi ma'ana wanda za a kai masa labarin ta iya yiwuwa wato ya fi fahimtar wanda ma aka yi abin a gabansu eh shi yasa wato abin da aka faɗa a je a gaya wa wanda ma bai zo ba eh wa kana muhammadun muhammadun ya zama idan zakarahu idan ya ambace shi ƙara sai ya ce sadakan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya sun makara sannan sai manzo Allah ya ce ala ku sani hal ballagtu ala hal ballagtu marratan yana kafa shaida cewa ya isar da wannan aiki to nan akwai abubuwa muhimmai a cikin wannan hadisin da za a iya wato ganewa a cikinsu kun ga wato irin da za mu ɗauki wato masana ladabi na sahabbai tsakaninsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga dai wato suna garin maka ne eh amma da manzo Allah ya ce wani gari ne wannan ba su ce ai maka bace kowa sai ya shiru sai shi Allahu wa rasuluhu a'lamu kuma suka shiru suka bar abin ga manzo Allah sai abin da ya faɗa maka ce da manzo Allah ya ce da su uhudu ce sai su yadda eh sai su yadda ba wai sai su ce ah manzo Allah man to an yace nan uhudu ce shikenan dangane da imanin su sai su yadda uhudun ce misali kuma manzo Allah ya ce wani wata muke ciki kaga da an san zulhijja ne dukkan su san zulhijja ne amma sai suka ki ba manzo Allah an sa cewa zulhijja ne sai suka ce Allahu wa rasuluhu alamu Allah da manzansa su suka san wani wata ne wannan ka gani suka bawa manzan Allah matsala manzan Allah kuma ya shiru ko a samu wani wanda zai tanka eh aka rasa wanda zai tanka to sai ya ce ai zulhijja ne sai kuma ya ce to ko manzan Allah sai yake cewa wato wani mene na uku wani yini ne yau a wani yini ne ka kowa ya san yinin ranar arfa ne eh amma ranar arfa ce sai dukkansu ba su ba wa maza Allah an samu ba su ce ranar arfa ba ce duk sai suka yi suka ce Allahu wa rasulu alam da manzan Allah ya ambace shi da wani suna sai su yadda shikenan to kaga wannan ya isa wato biyayya ya isa ladabi wato mu kwaikwayi ladabi daga sahabban manzan Allah dama manzan Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun ko koyi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan zai sa a san wato darajar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda manzo Allah yake cikin su domin mutane a lokacin sun ma mutanen yanzu fahimta eh kwakwallo su ta fi budewa kuma sannan an ce wato mutanen ma da suka rayu a sahara sun fi fahimtar abubuwa eh daga waɗanda suka rayu a birane shi yasa zaka ga hatta rubutu an yi kamar waka ko wani rubutu na zube mawakan da suke a cikin sahara to waƙoƙinsu sun fi ƙarfi akan wanda suke cikin birane saboda akwai tasiri na sahara a ƙwaƙwalwa fiye da tasirin da za ka samu in kana cikin wato wani yanayi kamar ko kurmi ko wato guri da yake da bishiyoyi wanda babu sahara eh to wannan duk za a fahimci wannan a cikin wannan hadisin shi yasa ladabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko manzo Allah yana nan ko yayi kaura to duk za a yi ladabi gare shi sallallahu alaihi wasallama ba yadda za a yi a zauna wato babu ladabi tare da manzo Allah wanda duk bai ladabi da manzo Allah ba wato yana kaddara manzo Allah baya nan ne eh manzo Allah ko yana nan eh manzo Allah yana nan kawai fa kowa fa kowa yi wanda yake ya fuku gare mu ne ba za mu gan shi ba amma manzo Allah yana nan yana huwa hayyun fi qabrihi bi hayatin kullu hayyun minhu al-hustim lahu dukkan halitta har yanzu madadin su daga manzo Allah suke samu eh manzo Allah duk da yayi kaura madadin kowa daga gun manzo Allah yake samu to tun da yake madadin manzo Allah tun kafin ma a tun kan ma a haife shi zo duniya yake ba da madadi domin madadin manzo Allah tun daga halittar farko duk daga madadin sa ake samu kuma zai rika ba da madadin har rayuwarsa ta ƙarshe shi yasa wajibi ne wato janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato mu ta kokari a cikin sa wanda yake malamai suna cewa wato yadda ka fi tafiya a cikin sa ka fi soyuwa a cikin sa to gwargwadon kuma madadin da zaka rika samu eh in duk abin da kake so to zaka yi nisa da samun madadin sa to Allah ya kara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan dai kadai ya ishe mu ya ishe mu san musan wato musan girman sahabbai ta san mu ga kuma irin girmamawa da suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mhm باب الأطلاع والمنهج المصلى حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا خالد بن خالد حدثنا عبيد الله بن أبي قال قال عبد الله يفر بالمنهج قال عبيد الله يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن كثير بن فهد عن أبي عن أبي عمر رضي الله عنهما أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينهر بالمصلى babul adha wal manhari babun wato layya wal manhar da gurin sokewa inda ake soke dabbar layya bil musalla a gurin yin sallah eh kaga ai akwai bi ke musalli daban musalla kuma daban eh musalli shi wato ismul fa'il na mai sallar musalla kuma ismul makani ne ismul makan eh gurin da ake yin sallar eh inda ake sallah shi yace bil musalla gurin da ake sallah ismul makan حدثنا محمد بن ابي بكر عن المقدمي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبد الله عن نافع عبد الله ya karbo daga nafi'u kala nafi'u yace kana abdullahi abdullahi ya kasance yanharu wato yana yin yana soke dabbarsa filman har a gurin sokewa eh yana nufin fa abdullahi bin umar kenan eh qala ubaidullahi wa ubaidullahi ya ce ya'ani yana nufin manharan nabi sallallahu alaihi wasallam gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake soke wato raqumin layyarsa hadathana haibun bukairin hadathana laysu an kasir ibn farqadin annafin annabna umar cewa abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya yarda su akhbarahu ya bashi labari kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo yazbahu yana yanka abin layyarsa wayan haru yana soke abin layyarsa bil musalla a filin idi inda aka yi sallah abin da yasa ake haka wato idan aka ce sai an yi idi wato zai dawo gida a yanka to da yawa wasu za su yanka kafin shi ya yanka to dama ba to babban abin da ake so a yanka bayan idin ai ba kawai sai bayan idi za a yanka har sai shi imamu ya yanka idan imamu bai yanka ba kaje ka yanka ka je ka ci nama kai ma ka ci balangu to imamu sai ya yanka ba kai sallar kawai ka je ka yanka ba to shi yasa hikimar da ake tafiya da wato ragon sarki ko kuma liman wanda zai jagorancin idi sai a tafi da ragonsa gurin sallar idin ana yin sallama in ya hauye hudu ba ya gama da ya sako daga hudu ba abinda zai fara yi ya je yanka don kan mutane su je su yanka kafin ya yanka eh in sun yanka kafin ya yanka sai sun sake eh باب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كبشين وقرين وذكر سبيلين وقال عن سيد سمعت ابا عمر بن سالم قال كنا نسمع الالوهيه بالمدينه وكان المسلمون يسكن يسمعون حدثنا خالد بن ابي اياس حدثنا البخاري وسمع عبد العزيز بن صهيب قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالكبشين وانا اضحي بالكبشين
babu fi udhiyatin nabi babu a cikin abin layya annabi sallallahu alaihi wasallama wato layya annabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshe ni da raguna guda biyu akranai ne masu kaho guda biyu wai zukaru wato ana faɗa ana ba da labari cewa ma bayan wannan ma bayan akranai nin ana cewa saminaini wato masu kiba guda biyu ba ramammu ba ne ba da ramammu yake ba masu kiba wa kala ya haibin sa'idin ya dan sa'idu ya ce sami ta ba umamata bin sahal na ji ba umamata dan sahal kala ya ce kunna mu dai mun kasance nusamminul udhiyata bil madinati muna madina muna kibanta abin layyanmu ma'ana sai mun bashi wato kiwo ya zama mai kiba sannan mai layya da shi wa kanal muslimuna musulmi ma sun kasance a wannan lokacin yusammi nuna suna kibanta wato shi abin layyata su wato kosasshen rago ake ake ake laye da shi ba wai kafi zuru ba eh حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز عبد العزيز بن صهيب قال عبد العزيز بن صهيب يتي سمعت أنس بن مالك ناجي أنس بن مالك رضي الله عنه الله يجزيه شي قال يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا زمو يضحي yana yin layya bika bashaini da raguna guda biyu eh wa ana nima na zama udahi ina yin layya bika bashaini da rago guda biyu ba na ina koyi da manzo Allah tunda manzo Allah ya yi da rago biyu shi ma bari ya koyi da shi حدثنا ابو بكر بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابي كلابه عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكب الى كبشين اثريين املهين فذبحهما بيده تابعه غير ايوب قال اسرائيل واسف بن ولدان عن ايوب عن ابن سيرين عن انس
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس wato abi kilabata ya karɓo daga anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in kafa'a ya karkata ila kafshe ni zuwa ga raguna guda biyu aqrane ni dukkan su masu kaho su biyun amlahaini kuma dukkan su farare fa zabaha kuma sai yanka su bi yadihi da hannunsa ta ba hu haibun haibu ya mutu ba wannan hadisin an ayyuba daga ayyuba wa qala isma'ilu malam isma'il yace wa hatim ibn wardana da hatim dan wardana an ayyuba shi kuma ya karbo daga ayyuba annabi da sirina daga ibn sirina an anas shi ma daga anas wato a ƙarshe duk sai suka hada ruwayar eh حدثنا عمرو بن مالك حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن موسى بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته البقايا وبقي عقود وهي عقود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بشر انت به
حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه wato abul khair ya karbo daga ubat dan amir radiyallahu anhu Allah ya da shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam ce annabi sallallahu alaihi wasallama a dahu ganaman ya bashi wato dabbobi wato ya bashi wato dabbobi ya kasimuha ya je ya raba ta ala sahabati bisa sahabbansa da haya dan yin layya to da ya raba fabakiya a tudun sai wani a tudu ya saura a tudu shine wato dan tinkiya amma bai kai shekara guda ɗaya ba shi ake ce masa a tudu bai cika shekara ba to shine sai ya saura to fa zakara hulun nabi sallallahu sai gaya wa annabi to faga abin da ya saura ya rasulullah fa qala sai manzo Allah ya ce dahi an tafi je ka kai layya da shi shikenan ya je ya layya da shi
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي مرتضى بك بالجري من المعد ولن تشجع عن احد بعدك Mhm.
قال اذبحها ولن تسلها لغيرك ثم قال من ذبح قبل الصلاه فانما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاه فذكره نصفه اصاب سنه المسلمين تابه عبيد الفلاك عبيد عن الشعبي وابراهيم وتابه وجيب عن قريش عن الشعبي وقال اسم وجاوب عن الشعبي عندي اناق لبن وقال زبيد وفراس عن الشعبي عندي جزعه وقال ابو الاحوص اكرم منصور اناق جزعه وقال ابن عون اناق جزعه اناق لبن Mhm. babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam babu barin annabi sallallahu alaihi wasallam la abi burdata ga abi burdata yake cewa baihi ka je ka layya bil jazai da tattirna min al ma'azi daga awaki wal amma fa walan tujza an ahadin ba daga bayan ka ba za ta isa wa ɗaya ba eh wannan mahsusi ne kai kawai aka yi wa izini ka yi حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا مطرف عن عامر an albarra ibn azib radiyallahu anhu barra dan azib Allah ya da su kala yace da ha halulli wani dan uwan mahaifiyata yayi layya eh wato yuqalu lahu ana ce da shi abu burdata abu burdata qabla salati yayi layya tun gaban ayi sallah fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi shatuka wannan akuya taka da kayanka shatu lahamin wato akuya ce kawai ka yanka ta nama ba ta layya ba eh domin kafin a yi sallah ka je ka yanka ta faƙalar sai shi sai yake cewa ya rasu da laya manzo Allah inna indi dajinan wato ni dai ina da sabagiji jaza'atun wato tutturna min ma'azi daga wato daga wato awaki ma'ana sabagiji dabbar da take take rayuwa a cikin gida a cikin mutane ba can a garke ba wato a waje ƙara sai manzo Allah ya ce izbaha ka je ka yanka ta amma walanta sulha ba ta yi ba ta inganta baligairi ga waninka sun makala sannan sai manzo Allah ya ce man zabaha qabla salati duk wanda ya yanka layyarsa kafin sallah fa inna ma zabaha li nafsi kadai ya yanka wa kansa nama ne eh amma wa man zabaha ba'da salati wanda duk yanka abal layyarsa bayan sallah faqad tamma nusuku ibadarsa ta cika haka ake so wa asaba sunnatul muslimin ya dace da sunnan musulmi eh tabahu ubaidatu ubaidatu ya yi mutaba wannan hadisin annas sha'abi daga sha'abi wa ibrahim da ibrahim wa tabahu wakiyun wakiyu ma ya mutaba sa an huraithin daga huraisu an sha'abi daga sha'abi wa kala asim mala asim ya ce wa dawudu da dawudu an sha'abi su kuma sun karɓo daga sha'abi yake cewa a ruwayarsu su kuma su ce indi anaqun wato ni ina da anaku shi kuma anaku ita ce wato bakar wato macen yar akuya amma wacce ta cika shekara guda ita ce ake ce mata anaku alaku anaku labanin ya akuya wato ta cika shekara guda wato da yasa ya ce ana kulabar wacce muke tatsan nono wacce muke tatsan nono a jikinta wakala zaidun malam zaidu ya faɗa wa firasu da firasu an shabi daga shabi ya ce indi jaza'atun shi kuma ya ce a wannan ruwa shi kuma shi yana da tattirna wakala abul ahwasi abul ahwasi ya ce haddasa na mansurun mansuru ya zartar da mu shi kuma a ruwa sai ce ana ka jaza'atan ko shi kuma وقال ابن عون ابن عون yace shi kuma anaka jaz'un ko anaka jaz'un wato ko kuma yace anaka labanin duk dai ba to sabanin ruwaya ne eh
البراء قال نبأ أبو بكر قبل الصلاة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقبلها قال ليس عندي إلا جرأة قال شربته وأحسبه قال هي خير من مسنة قال اجعلها مكانها ولا تجزع عن اهل بالغا وقال خاتم بن مغفر وزال عن ايوب عن محمد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا كنت جزاء
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شيبوت عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء قال أبو جحيفة يا كربو daga براء براء قال yace zabaha abu burdata qabla salati abu burdata ya yanka abin layyarsa kafin sallar idi faƙalar lahun nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi abdilha ka je ka musanya ta ka je ka samu wata ka yanka maimakon ta don waccan ba ta yi ba eh ƙala sai shi wato abu burdata ya ce da annabi laisa indi illa jazatan sai dai wata akuya nake da ita kawai ba da komai sai wata akuya ta turna ƙala shubatu malam shubatu ya ce wa a hasibu ina zatansa wato ina zato kala bayan ya ce illa jaza'atin dinnan wato ina zaton ya ce hiya khairun min musinnatin ta fi wato alkhairi daga musinna eh wato musinna wato wato daga raƙuma eh ba ma'ana wannan ta fi ta fi wato raƙuma musinna eh ko kuma wato ta fi sa ko ta fi raƙumi kala sai manzo Allah ce shi ij'al haka makana ka je ka sanya ta a bigiran wacce ka yanka ma'ana ka je ka yanka wannan wato maimakon waccan da ka yanka waccan ba ta yi ba tun da ba a yi sallah ba ka yanka to ka je ka yanka wannan sai ta maye gurbin waccan walam tujzi a an ahadin ba daka amma ba za ta isa wa ɗaya ba bayan ka kai kaɗai yanzu aka yi wannan izinin kai ma kanka sake yi wa qala hatim bin wardan hatim bin wardan ya ce an ayuba ya karɓo daga ayuba an muhammadin shi kuma ayuba daga muhammad an anasin shi kuma muhammad daga anas annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma annas ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala yace ana kun jaza'atun shi kuma a wannan ruwaya mhm na to alhamdulillah amin je ran kabir ha wannan magana lai dabbobi da ake yankin ha
kamar yadda mutane faɗakarwa ga mutane yawanci a sai ana siyan kuma yawanci shanun da ake siya wasu ƙananun da shekarun su bai sama a gaya ko ba a san ka'idar ba ne eh ai ai shi dai na farko ma dai a dai layya alayya ba hadaya ba abin da ya fi alayya shine rago da kai ra- da kai layya da ragumi ko da sa wanda ka yi da rago ya fi to daga rago sai kuma sa daga sa sai kuma raƙumi raƙumi shine adana a wajen layya saɓanin wajen hadaya wajen hadaya shi kuma yawan naman ake so eh shi kuma wajen layya kyan naman ake so ka gani to sannan kowanne daga su ragunan da shanun da raƙuman kowanne akwai shekarun da ake bukata a yi layya ina jin da muke risala nan ai duk mun karanta wannan a risala duk mun karanta shekarun wato da ake bukata wato a cikin wato dabbar da za a yi laye da ita duk wanda ya yanka wata dabba ta laye ba ta kai wannan shekarun ba ko ba ta kai watannin da ake ake nema ba to kaga wannan ba laye ba ce tunda ba ta kai abin da shari'a ta iyakance ba eh to idan mutum ya ce nama yawan nama yake so to ba yawan nama to ya yanka layyar tukun in ya yanka layyarsa ne nemi yawan nama ya nemi san da bai kai shekarun ba don na jin yawan shekarun sa din yanzu kafin kudin da zai saye shi yana da yawa ka gani to saboda haka kaga idan bai in sa ya saya kuma san bai kai shekarun da shari'a ta yadda a laye da shi ba kaga shine kamar ya ci balangun da yake nan tunda ba laye ba ce tunda bai kai bai kai shekarun da ake so ba eh to amma ya tsaya ya sai rago mai wannan shekarun ya fi ya sai san eh ya fi ya sai san ko akwai a cikin ma'aikata ko akuya akuya ai ta fi sa alayya ba akuya ma ta fi sa kai dan bunsuru ma ya fi sa kaga eh ai shine alayya kyan nama ake so a kuma a hadaya su kuma yawan nama ake so shi yasa a hadaya kaga daga sama za ka ɗauko raƙumi ya fi sa sa ya fi rago rago ya fi akwai haka allayya kuma daga ƙasa za a fara sai a yi sama Eh, amma dai a kiyaye shekarun in ma san za a siya ba a ƙi ba amma dai a kiyaye shekarun mutumin da zai sai sa ya- in an layya da sa zai yi to lallai sai san da wato shekarun da shari'a ta ce sai sa ya kai wannan shekarun sannan zai layya fatiha salatu fatiha الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعبود الخاتم والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين آمين